إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ɗorinmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 11 ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1444 wanda ya dace da 31 ga watan 5 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na takwas. cikin littafin fasallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa harama kamar kana gani a gabanka darasi na 18 insha Allah kuma wannan tiya musu na talifin na sajjan albani da maula don su fasalla akwai malamai sun su fasalla daban-daban wannan na talifi ne na mamnan stina albani rahimahullah darasi da ya gabata muna karshen karatu na abinda ake karantawa a rakatai fajar mun zo karshen bayani na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani iya karanta قل يا أيها الكافرون ركعت وركعا ركعتي الفجر سيأتي هذا عبد آمن بربه wannan bawa ya yi imani da ubangijin shi kuma da ya ji shi ya karanta a raka'a ta biyu ya karanta sutu ikhlas kenan a raka'a ta biyu ita hada abun arafa rabu wannan bawa ya san ubangijin shi kaga wannan da yana karantar da mu cewa rakatai da fajar akan iya karanta fatiha kadai ta yi a wani lokaci hakan yake yi shi yasa aisha radiyallahu anha take cewa yanda yake gajarta su take ce an yama karanta fatiha wani ya karanta kwarai yanda yake yin zagajeru a wani lokaci kuma gashi nan an kawo ya yi kuliya wani iya karanta ga shi an ji ya karanta kuliya a yau kafirun da kuluwar la'ahad an ji ya karanta har ɗaya cikin sabu yake cewa shi bai iya ƙididdigewa masu nawa ya ji annan sanama yana karanta kuliya da kuluwar lahu a rakatai da fajar da nafila shi biyu ta bayan magarba kenan ana ji wani lokaci lokaci kuma ba a ji shi ne kwarar magana kenan dai kowanne ja'iz ne annabi ya ba da dama na ruwan da kai ba kai lahi ba yanzu za mu tashi salatu zuhu mu ji mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a sallar azhur yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qara'u fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa suratayn ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sun raka'atin ulayin a raka'a biyu na farkon sallar azhur ake magana yana karanta fatihatul kitab da sura a kowace raka'a fatiha da sura a raka'a biyu ta farkon azhur ويطول في الأولى ينا أويت ركعة تهرق ما لا يطول في الثانية tsawaitawa da bai yi a raka'a ta biyu kenan ta farko ta yi ta biyu tsawo a takaici da dan da ya kasance ba zai ba nan ba inda ruwaya take zai maka ishara ya ce wa kana a hayanan yutiluwa hatta annahu kanat salatu zuhur tuqam فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها dinnan ne kasa yawanka bayani shahara a bukari musulun sun karuwa abinda yake wannan ruwaya ce ce wa kan a hayanin wani lokaci wannan ya cikin fikin albadar wallahi ya gacin a hayanin ko taratan abin lokaci ana canzawa wani lokaci a yi wannan wani lokaci a yi wannan ya ce wani lokaci tiruwa yana tsawaita sallar a zuhur sai ke baka yanda misalin da za ka san an tsawaita ta ya ce hatta annahu kanat latu zurtuka ya ce yadda ke tsawaita ta za a tsaye da sallar a zuhur ikama gina a ta da ikamar sallar a zuhur bayan an tada ikama an shiga sallah fa yadhhabu adh-dhahib ila baqi wani zai huta daga gida ya tafi baqi baqi ya kabarin wanda san dai a yau kabari ne shike masallacin Madina wannan baqi zai tafi baqi in je can fa yaga dai hajjata ya biya bukatar shi ta adam ya kare summa ya'ti manzilahu yazo gidan shi summa yatawadda ya alwala a gida kuma sun mai ya'ati wa rasulun salama fi rakatun da zai kare iske mutan salama yana raka ta hukun mimma yusawiluwa tsawaita da ke mata an ta da ikama ba kiran sallah ba ta da ikama ya ji ya huta ya ji baƙi ya kare biyan bukata ya dawo gidan shi ya arwala a gida ya tafi masallaci mutan salama yana raka ta hukun don jan tabliki wannan sai yake cewa a wata ruwaya shi sahabin mai kawo labarin kawo kanu ya zununa annan yuridu bi zalik an yudrika nasu raka'atul ula suna ga wannan tsawaitawa da yake mata raka'a ta farko iya sanne suka ce suna tsammanin tsawaita da yake mata yana so ne mutane samu raka a tarko sai ke janta don kowa samu raka a tarko nan da almuhim za mu ga dai maganar tsawaitawa wani abu ne yakan zo lokaci zuwa lokaci kuma shi wanda yake magana salamun shi ke magana a yi ya faɗa ga mu'az kai tsawaita kaza kaza wanda wasu na ɗaukar wani madogara ta mu'az su rika sallah su gaugauta ya annabi ya ce ka matsa mutane haka hadisin mu'az duniya su gudun fatana ya mu'az kan suka zama fatana ana mai fitinan mutane sai a kawo wata magana a za a ji da shi mai maganar fada ga mu'az menene yake yi shi kuma idan can ka koma ka binciki mu'az menene shi ya karanta har wannan yaron abin ya mai tsawo ko har manzala ya mai fada na tsawaitawa da yake wata ruwa na makaranta suna maka magana abinda yake karantawa ce ya karanta bakara ba abinda ba aka kaɗan abinda da yawa aka yi shi ma wanda ya mutum da dalili bakara aka ce karanta wata ruwa a cikin sallar ishakin sai man zara mai ishara ma ya ishe ka karanta sutan a'ala sutan lai da ya kara sun ishe ka shamsu shan da duwa wannan sun ishe ka kurum sutan sutan a'ala sutan lai da ikara da su wa shamsu duha sun ishe ka ma'azin kenan ta tura shi ƙasa ka kenan tsawaitawa ce shi a yadda yawa wannan dai abu ne da matsala ke yi wani lokaci don shashi ma a hayanin fikin mu albani kenan ba kullum ba wata ran kenan idan liman ya tsawaita ka a yi faɗa wata ran ya kan abin ya kan zo kuma wannan shine maganar masu kawo hujjar liman mai matsayin liman iya cikin ruku'i sai ji takin mutane sun shigo masallaci idan ya ɗan ƙara lokaci don su samu ruku'i na kuma su cewa wai ayyawar da ake ba don allah ba ya da kuma bai kamata ba a ga wannan dai ba kumtatawa ce ganin to shi ne manzan su zama ya tsawaita ta kuma karanta bayan annabi sallama yakan tsawaita sallah ya ni shiga sallah tsoma amma he rage dan ya kukan yaro he rage sallah amma ni ya tsawaita ta yi dan kukan yaro bukatar uwa ga danta yace sai gaji sallah dan suka mishi goshi kin ba matsala bace ba dan liman ya ƙara ko ya dan tsawo ya dan kuma ka ya tsawaita da zai ko kuma tawa mamun shi a ce kowa ya shigo kana kwanta mai yan tare kama suke hawan feda kenan an yi sidar kuma suka zai wata gawa gaga wani aka ce an tsaye kowa ga iya wani lokaci kuma za a matsa wa su wanda suka rukuin a matsar ta da yawa shi dai ɗan jira wanda ba matsa ba liman in yayi yana da dama kan wannan dalili ne na tsawaitawa don mutane su samu raka ta ya ce wa kana ya ƙarau fi kullum min raka'atai ne ƙadar talatin aya kuma nusalama yana karantawa a cikin dukkan raka'a biyu a dukkan raka'a biyu a kowace yana karanta misalin aya talatin a zaɓa ƙayata alim na mutum zai da sake da fita sajada na aya talatin misali a kowace raka'a yana karanta haka kuma da ya ce maka aya talatin kin a ciki hada fatihatul kitab ta ce wa fiya fatihatul kitab abin suna dan musu ji suna kaddarawa ne ɗaya wadda yake karan karanta sota sajada sota sajada wa hayana wani lokaci kana karo bisamai wa samai wa tsari wasu madatar buruj wanda ne za ya sha wa na wa mana suwar wani lokaci mai sai kan karanta wasu mai wa tsari da samai wasu madatar buruj da wanda ne za ya sha da makamantan wa'annan surori daga cikin surori na alkur'ani kaga da abin da babu kunci yace rubama qara idza sama unshaqat wa nahwa wani lokaci daga suratul jikat daga zan sama unshaqat wani lokaci da makamantanta wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi zur wal asr bi talab al-hiyati wani lokaci suna gano karatu da yake a sallar azhar suna ganowa da motsin geman yashi su gano iya karatu kenan ba su jin karatun amma suna ganowa da yake motsin geman yashi da makanta baya wani lokaci yakan je da su aya amma mahi yawa ana gano karatun shi da motsin geman shi sanar sallar sallama ma'abucin geman ya ce mai girman gaske da ce geman shi ba ganin wuyan shi kuma ba ganin kunnuwan shi ba ka ganin kunnuwan shi da ga wannan da ga shamar mamadiyya da ke imam turmuzi ya yi wani mamadiyya da annabi ke siffofin annabi na halitta don halaye a cikin yawon halayen cikin siffofin annabi sallallahu salama akwai babban gemu kasi mai girman gaske ya wuri ya kunna kuma ba a ganin wuyan shi haka haka gemu mai sauko ba gemu da shi na gamar jirgin wani shagiri ko gemu na ƙarfi da namu ba na wani shi na ga wani ɗanwa iya nan kwanan yake can ya marci annabi sallallahu salama amma sai ya gan shi a bakin mutum kuma ya ce mashi aka yi ranka baki ya tawa bakake su suka yi su suka yi sona ya tsere ya tsere ya ji nace nace wannan mawarki naka ba na ɗaya ba na bagari ba kuma ko an gaya ma za ci a duniya duwan musulun duniya baka iska sa annabi ka zama haka wani ko an gaya ma ka zama haka wani ba ko dama annabi annabi bai canzawa annabi bai ko kuma baki annabi adam kun ga mulkin gani kuma annabi daga gani sai musa musa da yake cewa da bai canzawa a yake cewa duk wanda ya gani ni ya gani dan shedan bai kama da ni kin maza bai canza kuma baki kun ne dake wurin shi wurin shi da kur bai koma wata halitta daban haka yace kenan wannan mutum gana daban ba annabi daga gani kur bai canzawa gaskiya magana kurin da ka gani shi yasa Muhammad Abdullah bin Abbas akwai ruwaya ta maganar annabi sai ya magana cewa duk wanda ya gani a mulki zai gani ko ni ya gani shedan bai kama da ni cewa wannan zai gani abu ne a rayuwar shi ya kasance na albishir din gane shi to amma bayan koma ga Allah magana daban take kuma haka ganin da kace ka mishi ibn Abbas idan ka zo kace kana nan sallallahu alaihi wasallam yace zo siffanta mun wanda ka gani inda ka gan shi ka ga mishi irin mutumin da ka gani kama kaza kama kaza kama kaza in kai da kaf in ka kama haka take yace wani manzo na da manzo na da haka ka gani kenan amma ba maganar ya baka wani abu sabo kuma ba maganar wani wani wani sako na ruwan ikon Allah ko kaza duk mai yawa za ka ga sun zo kowa da irin abin da ya zo da shi babu kurin dai ka gan shi ka gan shi kurin kuma kai ta shafa ba mu kai ta shafa ba kai ta shafa kurin ba na abu za ka mu ba na abu daban za ka mu don gaga annabi ba gane ko ya ga annabi mu shi ta shafa kamar zama mai alfahari ne mu wayan waliye ne to wali kai wali ne mu ban ka wali ne kai ba ta shafa ba mutane da gane ba kadara wali ne kai kai ta shafa mu baban ka shi ne wali ba kai wani wali ba in ba ruwan da baban wali ne kai da kai wani ne so da suka zana wani ayi na ga annabi to kaga annabi ya mu wani kadara kaga annabi ko kai ta shafa wani abu da mutane suke dogon cikin nan ita da wannan mutane ya ga kuma je an sama ƙarya ce dan abu ne sananne wanda ake ce yana yiwa a mulki kuma a mulki ma babu wani abu sabo da zai kawo ka kawo sabo da gudun shi babu da ya wani da shi da sahabban shi ba abin da ya rage na kusantar Allah wanda bai gaya kuma shi ba ya ce ba abin da na rage na kusantar Allah yana gaya mu ba abin da na rage na kusantar Allah yana gaya mu kenta wannan yare duk wata kowa da wanda ya kawo na wani labari ya ce ba za a ba shi ƙarya ce kuɗi babu kan ma bari ki imanin kan haka da rashin sanin wannan yasa ake da mara mutane kan wani al'amura wanda kuma har shi karkashin shi an samu da jimawa wasu malamai sun yi maganar ganin annabi sallallahu alaihi ba ma a mulkin ba ido da ido duk wani maganar ne to wannan shi zaka zaka da idan su to an ce lalle akwai magana kamar da muka muka bayani fatahul bari na hafiz ibn hajar ya ka wannan magana ya kware bayani akan ta da cewa an samu cikin magabata wasu sun yi wannan da'awa yace na farko dai cikin karnin da manzo Allah mai shi da sallallahu babu daya wanda ya taba zawa ce ya ga manzo Allah irki a wannan karnin ɗari uku an samu wasu daga baya wasu malamai sun yi da'awar cewa sun ga annabi sallallahu alaihi amma ce ba gaskiya bane na ɗaya ce za ka gano ba gaskiya ba ne cewa idan har annabi sallallahu alaihi zai dawo wani ya shi kirikiri a duniya kowa ya san ina manzan Allah ke san al'ummar shari'a al'ummar shi idan ke san waɗannan sahabban su Abubakar su Umar Usman Ali su je shi ma fadda ma sauran kowa sai irin rikici da aka yi tsakanin su rashin gane juna wajen khalifanci wajen maganar rabon gadon shi kai hatta ma maganar farkon tare shi maganar mai wanka amma ba ɗaya cikin su kam na manzo Allah ya zo ya ce musu ko gori a rabar rigima gashi ba wanda ya dauka a wannan sai shi kana daga inda har iya zawa kiri-kiri ga wani a magana ce ta hafi bin hajar ya ce da ya zo ga waɗannan hiyayen halittu bayan shi ma bai taɓa zawa ba kuma an rikici har an zuta jini karshe fahimta juna kuma jini ba kaɗan ba masu yawan gaske aka ce har da sahabbai har da da'awa annabi ba shi da aljanna aka ce annabi ya dawo wajen ya da su bai ba su bayani ba kuma duka rashin gane juna ne an kasa wa mai gaskiya rikici ne kowa cikin ya rikici shi mai gaskiya haka inda da ya zoci a gami gaskiya ba za kare ba ka shi kowa don tunan iya kanta da mai hankali ba zama bai dawowa ba ya koma gana bai dawowa ya ce na biyu ta zai ke ce za ka zaɓin ba haka ba ne ba ya ce idan aka ce har a yanzu a nan sanar sanar zai dawo yawa wani magana kiri-kiri cikin har a yanzu akwai sauran sahabbai me sahabi shaɗin sahabi wanda ya gama zana da imani ya gama zana da idan shi kuma ya imani yana da wasu sahabbai da hanzu akwai su da ba duniya da haka ce din ka gani kurin magana ce kurin shashe wadda ce babu gaskiya kan da ba wata madogara mutum zai ce mai gada kan zaɓa kiri kiri ya zo garin su shi za ki kwana a gyaran gargajiya ya ce kaza wai a abin da makaran wai wai abin ya yawo za duniya ana ce da makaran wai gashi iri gashi nan kusan yan kiloluwa wasu sun zo wani ɗan dafara an ce wani kartiki ne ma ɗan modi ana sassan ɗan modi ne zuwa wani ɗan dafara ne ka su amince wani kartiki ne kulla abin malamin garin limamin da ya zo magana suka ce shi ma an saye shi kurin suka yi suka yi jiki da kurin wasu annabi ne su da annabi ta su tun daga saudi ya tsallaka ruwa ya zo saudi ya tsallaka sudan tsallaka cari ya tsallaka nishaki matsari da magana ko ya je wata kawai kuma barawa ya sabka wai kuma ya sama wai wace aka san shi kurin ka san kuma ya ci kurin amma abu mutane da ke jahil jahil mutane sun cika wurin zuwa ke daban na mutane ana sai da ruwa ana wanki ana sai da ruwa har ta kan suna kamar domin tsawafi suna za ka suna neman tabarruki da dutsen abin da ya da shi a duniya wani cewa shi baiwa ce da makaranci jira da makaranci ta baiwa ce da makaranci ya faɗa wani ya kuma abu jira da makaranci kun jahilci ne jahilci na ko ina jahilci akwai jahili ko a ina ko a saudiya ko a makka ya samu jahili kuma ya damure shi na suke da kwanar laraba a saudiya yan nan yan tsubu na tsubu na suke da suke laraba an kai tabi abin da kamar tarihin ba suka cuta masu kudi a makka jahilai ya kai mamaki da yawa yan cocokin yan nafarin wani tsubu nijar ko nijeriya ta musa da kwanar laraba a saudiya a makka ko a madina aka yi da marasu jahilai ne ba sa jini ba ya mun sa masu dabo dabo a masu sihiri su ba da kudinsu mai yawa daga baya gado wani lokaci ma hikima ce ta danwara su iya wani ga misali wanda ke wani ba nan wani su aljanu mai suka mishi kudi ne wani wada ne amma wada ne sai a cikin mutum wani aljanu ne kuma ce nan garin sai suka samu labarin shi suka je mai da sunan kasa ta ke mutanen nan sun san suna da asiri si asiri za su mai asiri zai zama dogo mai me suka shirya mishi zai zama dogo ya meke shi kenan aka zo aka gama me suka ba mishi kowa san wannan aka ce basusa basusa aka gama mishi aka wanki aka dake ta da gari to suka ce amma he ya biya su ha sharadi ne za ta amma ya biya ya ba su kudin su amma ya zama kudin kudin sai an sa maganin an bada amma da sharadi maganin su kai kai su maganin sai bai karya ba sai bai karya ba in muka susa to maka je kare kuma ga biya mu aka ce sharadi in yi sosa to ya bata ya bata lakani amma bai sosa bai ta yi haƙuri in yi haƙuri kun ce beki ɗan da wala aka zo aka sa ba aka zo ruwan ba sosa ba sosa ba aka sa aka nike kuna kwaci a yawanka yawan kayan ƙari kwasan wasu da gwal ƙaƙaƙo iya haka take mimika da ta yawo ina miki haka yawo iya gaske miki da kai haka miki da kai kai ina ba sai haka kuna kuna kuna ka kabo suka ce a ka ba da kuma ka tabiya mu kuma tabiya mu wallahi dole da jinsu da yanzu ka hanza ka shedu aka ce gashi wa manyan da ce amince to kuma mai shi dogara ko ya bai wata kuma kaga wannan ba wannan kadi ba kun san fara ce kuna kuma sun iya dabara da yawa la innan nan garin ne mutane na kenan wani abu ne to cikin saudi abun ya kai wasu ji da lakanin lakanin amai amai amai amai sai da gaban shi aka bai da da haka ne sai ba da kudin daga gaban su kan kaje ce sai wa samu shi da saudi yanzu aka kama ka da laya a hirin jirgi Allah baka wuta za a rufe da suna abu da masa yawa yawa akan kudi suke wallahi ka mutu aka maka arafon sun ga layu a jikin ka wallahi bisa barka a zaka bisa barka wallahi wani babban ne anan a cikin nan jihar da makar babban ne sarauta ya sarauta ya yi jini jikin layu ne kashe da kashe ana yi jigamu kashe jigamu sarki mangari ana yi jigamu kurin shi a wajen shi aka daga layu mai wannan ce ta mu ce ta sabon ta taka ta ce shi ba sabon daga ciki ba shi ke da wani sani ta ce ta ce ta wuce ce kurin hiji ana hira ibn larci kun ta hiji an ji ana samun daki ita an jima ko ita sa da wata motsa na ita aka kai wani aka yi mutu aka yi wani aka yi wani aka daki aka tura na kai aka mai do ita to me wannan wallahi da kel da hidda ya tsoron nijar daga ministerin teriyar da ambasad aka ta yi da kel aka yi bashi beli amma tsaya sati biyu kayan amai magana ba su roƙi hannunsu a su wasu abin an musa wannan da yawa ya tsubu shi yi kira gini na lafi shi da kel ne da kel ne wuta da kel ne wuta sai ya yi dawa fiye da nisa dawa fiye bakwai bakwai su bakwai kuma a takaice to kenan irin wannan shine gurin amana saudiya sun gaji da abin sun gaji da abin wallahi iya abin ya musu yawa da haka da suka ce muna maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ganin shi a hili karara amma mulki ana ganin shi an kage shi gwamnati da kamar shi yanda yake wanda karanci magana siffar shi kuma shi ma ba a kawo na sabo nan da ya ce kiran suna gano karatun manzana a cikin sallar asuba da motsin geman shi sai ya ce ƙira'atu sallallahu alaihi wasallam بعد الف... آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين يتي كراتنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي كرمت وس آيوي باين يا فاتحة يا كرمت وس آيوي أركع بين كرشي مسلل الأزور أي فاتحة كده to lokaci yakan karanta wasu ayoyi bayan fatiha sai yake cewa wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aqsar min al-ulayayn qadar nisf qadar 15 aya yace yakan sa raka'a biyun karshe ta azur bata kai ba biyun bata kai ba yaka ta kasa da kasa da biyun farko me makaranta biyun farko misalin aya talatin ko aka ce aka ita ya ka misali aya goma sha biyar kake ne tukun fati aya bakwai ce kake ne bayan fati ya ƙara wani abu wani lokaci ya kan haka a nan ƙasa sai ke cewa rawar ahmadu musulun sai ke cewa fil hadis a wannan hadisi dalilun ala anna ziyarat al-fatiha fi rak'atayn akhiratayn sunnah yace wannan shine a wannan hadisi da makaranta ne na karanta aya goma sha biyar a raka'a biyun ƙarshen azhur wannan shine dalili na ƙari akan fatihatul kitab a raka'a biyu ta ƙarshe sunna ne ma sunna ne ma yace wa alai jama'u min sahaba akan wannan fikin wannan aqida wannan wannan sunna da dama daga cikin sahabbai akan haka suke ƙara wani abu a bayan fatiha a raka'a biyun ƙarshe na azuba sunnaci da ya ce maka jama'a na sahaba kenan sahabai da dama ne sai ka mutum manya daga ciki ce minhum daga shi wannan jama'a akwai abubakar siddiq kaga an gane kuma wa qaul imam shafi'i haka kuma yan baya masu masaba imam shafi'i ma akan haka wannan ya kamata me fa'idar an kawo abubakar an kawo kuma ka imamu shafi a akwai mutane kasa ba ana shafa kan mutane akwai masu aƙidar cewa ko hadisi ya zo idan wata mazhaba ta abin ya ce kai ne ba gane ba za a dole musan shi ba ta shi ka maka a cikin malaman mazhaban ma ya ce gare imamu shafi ma ya magana ta ba don ba shi ne madogara ba shi ma dai ya yi masu waccan aƙida ce ake shafa kansu kasu damu imam shafi ma ya magana ya ce wannan sunan ƙara wani abu a raka'a biyu ta ƙarshe ta azur ko watan azur ya ce kana zalik ya ce sawa'un duk ɗaya ne kana zalika fi zuwar augariya za mu nan kansu da azur ne ya ce da azur ko watan azur misali kenan raka'a biyu ta bayan lasar ko raka'a biyu ta bayan isha duk wannan duk ɗaya ne ƙara wani abu a bayan fatiha بله وأخذ بذلك من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي شيما ياكاو تشكي مالمان قرشي أنبايا تشكي تعليق الممجد على موطا محمد بن يوسف وقال شي أبو الحسنات اللكنوي كي تشوى وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا السجود الساوي بقراءة سورة في الأخيرتين في الأخرين ya ce wani ma abin mamaki cikin abokan mu kenan mazhabansu wasu ma sun waje bata yi ka su judo sawi kenan ba a duk kenan in ka karanta sura a raka'a biyu ta ƙarshe ya kayi ba'd to wa qad raddahu sharh al-almuniya ibrahim nakhai al-halabi yayi da amir haji wa gairu ma dai sun mai raddi kyakkyawa kan wannan magana to wala shakka yace babu shakka alban nake cewa fi anna man qala bi dhalika duk wanda ya wannan magana ta yin sujudu sahawi zamu ce ba'adi dan an ƙara sura a raka'a biyu na ƙarshe yace lam yablughu hadis wannan hadisi ne bai zo mishi ba yace walau balagahu lam yatafawwaha bihi inda har ya je mishi da bi wannan magana da ban da bi hurci da wannan magana ba da ka yace hada ba da hada hada ba sujudu sahawi da bi wannan magana ba na tafawwuh mana nutuk mana da mana da bin da bin kurci wannan magana bai kawo inda ya kawo na shi amma a masauki mu anan sai ko a malikiya da kan tunda tunda akadari za ka cewa manzo da suratul fi barakatul akhatul nuzuri ta falashi alai don da ko a da fi malikiya su sun yarda wanda ya karanta sura a raka'a biyun karshen azur ko al'azar ko a maliki an ce ba kalu ba da kanshi ko a maliki haka ne me yasa dan wani abu wanda an san annabi kan wani lokaci karkashin wannan wata mas'ala wadda ta rage maka malakan da mas'ala da ake yi ta maganar atimmu ko faqadu kaga akan wannan tunda ka san da haka ba matsala bace misali da ake cewa na samu sallar isha raka'a biyu da muke magana ai cikowa zan yi da ta ta ƙarfi tana cikowa zan yi kenan zan kawo fatiha kaɗai a raka'a biyu na ƙarshe can wani ya ce mutu ai sallar ka babu sura to kaga nan ba matsala bace ba kan da sura mu ba ne ba kan da sura da ana kan da sura kan kaga ka rage rigima yanzu abin da ya saura bai saura ba ga bayyana ba a gamsar da kuma isha ce ka samu isha raka'a biyu ta isha to maganar babba cewa mun san a wajen fatimu kullum abin da ka samu shi farkon sallaka cikowa za ka yi kuna wani saɓanin hanci shi ne magana ta umar bin khattab abdullahi bin umar cikin dai sahabbai kuma sai magana ta jamhur cewa ka ciko abin da ka samu da abin da samu a sallah an kaso gana wa cikin sauki da abin da samu a sallah da neman zan ɗauka shi ne farkon sallaka raka ɗaya na samu ta ka ɗauka ka raka ɗaya ta farkon sallaka yanzu misali shi ka samu raka ɗaya ka samu raka ɗaya ko to shi ta farkon ka me yake raka biyu ta isha fatiha da sura a bayani sai ka fatiha da sura a bayani ka zamna kai ta iya sai ka tashi me yake raka biyu ta isha fatiha kadai kuma a boye ko haka duk sallah sallah misali magriba ka sa magriba raka daya sai ka sa raka daya me yake raka biyu ta magriba fatiha da sura a bayani kai ta iya ka tashi me yake raka kashi ta magriba fatiha kadai to sai nan nan masala ce ta magana bayanawa ko to tun da kana wannan ruwaya kenan kansa kana iya ƙara suran ma kuma akan biyun na ƙarshe ne kuma akwai su ana akan ta sura ma ƙwayoyi ba laifi bane ba shi ne magana kenan kaga anan kenan ka rage wacce rigima ka abu wannan shi ne da magana ta mai ƙari na fatin yanzu anan sai ya ce wa rumbu maqtasara fiha al-fatiha wani lokaci da yawa yakan takaita kuma a raka biyu na ƙarshe ya fatiha kadai kinan ba ko ne da ba da imani ba ya tabbata bukhari muslim nan kuma sai wujub qira'ati al-fatihati fi kulli rak'a nan maganar kowace raka'a wajibi a mata fatiha ta kitab kowace raka'a da fatiha ta dan wancan zai maka tabi in kace magana an ce babu sallah ba da kan da kan fatiha kitab ba ko umul kitab ba ainihin ta kai a sallar gaba da ba ma fesire ba a sallar kayan karanta fatiha ya daga tuni ya sai maka bayani ko ta raka'a da fatiha ta shi na abin da soka maka ya ce wa kar amara musu salatu bi qira'atil fatiha ta kitab kuma kullum muna magana musu salatu me waye musu salatu dai cikin sabai ne ana mai suna halal min rafi aka ma tambaya waye wani bawan Allah kullum ya ce maka musu salatu mai munu zalla mai munu zalla ɗaya cikin ɗaya mai tsaya da suna halal bin rafi halal bin rafi shi ne wanda ake magana kullum aka ce mimunan sallah to wannan annabi ya mai umarni na karanta fata ta kitab fi kulli raka cikin duka raka haisu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi rak'atil ula bayan ayi lokacin da yake karantar da shi ya salla ne mara kyau ko ya bige bige ya kare ya zo annabi sallama ya rasulullah annabi sallama annabi ya amsa sallama yace irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai salla har yanzu baka salla ba yaje ya dawo hede su uku ya rasulullah la usun gira ni baki iyawa ta kenan to shi annabi ya karantar da shi to a cikin karantar da ya mai ya mai maganar karanta fatiha kitab kuma ce dukkan raka'a ka ka zakai ya ce bayan wani ce sun mafa'ar zalika fi salatika kulliya haka za ka yi dukkan sallaka wa fi ruwaya fi kulle raka a cikin kota raka haka za ka rubuta wa kanu su mi'imul ayata a hayana wani lokaci yakan ji yadda su aya a karatun da yake yi wa kanu ya sama'una minun naƙamata bisabbisi marabbika al'a'ala wa hala ataka hadisi ba gashiya na wani lokaci yakan je ta su suna jin ɗan gungunin suratul a'ala da gashiya suna jin abin da yake suna da suna ganowa a wasu sura yake shine na gama na gama ba su da bai na kwarar da ya ba amma suna gane karatun da yake yi dan suna ji da aka dan sama sama suna ji shi na gama suna jin kana kana kana suna gane kuma kaji kana ba magana gane a sura ce ki kenan shi na ta irin wannan kaga bayyana waya ce wadda kuma ba wani abu da aka yi annabi gun ba wani magana mun zuwa gaskiya magana to sirrin suna jin dan na gama da dan gungunin dan abun suratul a'la da suratul ghashiya za su gano me yake karantawa haka suna ta kamar masu bayan sawun haka liman na gaba man ta umar ɗaya cikin sabai cikin mutamar mun karanta ruwaye ɗaya cikin sabai yake cewa in ina kusan bayan umar ina kusan shi ina jin abin da yake karanta na sura kan ya kusa da shi a bayan shi kai wa kana ahyanan kuma wani lokaci ya karo bi sama da wasu ma zatul burun wasu ma wasu ma watariq wa nahawu ma min suwar wani lokaci na karanta kuma wa'annan surori واحيانا يقرأ بالليل اذا يغشى ونحوها اتما makamantan wannan yanzu mun kare bayani abinda ake karantawa a sallah ta azhur sai salatul asr sai sallar asr salatul wusta ke sallatul asr yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil ulayaini بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة إتمادي كما إرنا صلى العزور كم yace yana karantawa a raka'a biyun farko yana karanta fatihatul kitab da sura guda biyu kenan kowace raka'a da sura wa yutawil fi ula amma ita ma yana tsawaita raka'a al-farko ma la yutawil fi thaniya tsawaita wa da bai a raka'a ta biyu kenan yayi san raka'a al-farko ta yi tsawo akan ta biyu wannan ita ma yace wa kanu yuzunnun annahu yuridu bidhalik an yudrika an-nas raka'a abinda yin haka da kitabai suna tsammanin annabi yana tsawaita kullun raka'a farko dan mutane su samu raka'a ta farko sai ki tsawaita ta dan ka samar ka ta wa kana yaqra fi kullin minhuma adar 15 aya adar nisu ma yaqra fi kulli rak'a fi kulli min rak'atayn ulul fi zuhur yana karanta a kowace raka'a ta al'asar kwatamcin aya goma sha biyar kwatamcin rabin abin da ya karanta a farkon azuwa farkon azuwa kan misalcin da misalin aya talatin amma kenan al'asar misali aya goma sha biyar wannan kina rabin ta azuba wa kana ya ja'alu raka'atain al-akhiratain aqsar min al-ulayn adal sifhuma yana sanya raka'a biyu ta la'asar ta karshen la'asar kasa da raka'a biyun farkon su kina misali rabin su ta wani kakin aka ce rabin ta harko kakira a nan kaga babu ƙari a kan fatiya don sha biyar aka ce rabin ta kakin na bakwai kenan bakwai na hukun kenan ce a nan kaga kenan a nan babu gana ƙari a kan fatiya a raka a biyu ta ƙarshe ta asar abu na cewa wani lokaci duka a wani lokaci duka mun karanta kowane ya yi can baya karantar da mu wancan ƙarin akan raka a biyu ta ƙarshe a zawar ce la'asar ce ya gama can baya ya maka fikin ya wuce وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان يسمع من آية أحيانا yana karantawa a raka'a biyun ƙarshe ta la'asar yana karanta fatihatul kitab kuma yana je da su aya daga cikin su je wata aya a cikin fatihar amma yace maka aya ne wani lokaci wa ya ƙarar bisuwar lati zakar na fi sadaka zuwar kuma al'asar kin ma ayoyi da muka ji ya karanta a zahar wani lokaci ya karanta su ma al'asar kin kadan dai abin da yake babu wani matsala kan duk wanda kai ba lahi ba sai salatul maghrib me ya kamata ko me ake karantawa a sallar maghriba wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihima ahyanan bi kisar al-mufassal wani lokaci da wani abin fiki wuce wani lokaci ba kullum ba sai wani lokaci da abin kana ya wannan ne wani lokaci ya karanta a sallar magariba gajeru na mufassal sati da ya gabata mai magana mufassal daga kaf abin da ya karshen alkur'ani sai aka yi tuwa aka yi wasat aka yi wannan na kaca aka yi magana wannan na kaca kasir ba na kaca kisar kisarin mufassal mun ce daga kaf zuwa karshen nazi'at shine mahi tsawon daga abasa zuwa surutul layl shine wasu cikin tsakatsakin ta mufassal daga wadduha zuwa ƙarshen ƙura suna gajerin kisa da mufassal ka gida uku raba su kenan kaf zuwa ƙarshen nazi'at daga abasa zuwa surutul layl daga wadduha zuwa ƙarshen qur'ani ke shine doguwa tsakiya ƙarshe to wani lokaci yakan karanta wannan gajerun na mufassal kenan daga wadduha zuwa ƙarshen qur'ani a cikin ne yake karantawa a makarba wani lokaci hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu fa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru muwaqina bali a wani lokaci dan yanda yake yin ta kenan da gajerar sura shi ne yace wani lokaci in sarafa ahaduhum mutun zai kare sallah ya huta daga sallah inda zai shi aka ce mashi ko kibiya zai ga da kimishi ta fada an ka halba kana ga in tawada kake nan akwai sauran haske za halwa kibiya a ga in tawada kake nan akwai haske badu zuwa sai yake baka yanzu ke take da gaugawan da hukun lokaci kun ba yin ta doguwa shin har za a kai sallah an mutu daga sallah za ka harba kibiyar ka ko mashin ka ka ga yadda ya fada wa qara'at fi safar wani lokaci a bulaguro ya karanta wattin wa zaitun saraka ta saniya wa kana ayanan wani lokaci ya karo bituwal mufassal qawsatu yakan karanta ma ba sarki gare ba wani lokaci a magariba yakan karanta ma doguwar ta mufassal kenan daga kaftin zuwa zuwa nazi'atikin haka qawsatu haka daga daga abakatin zuwa sutalle yakan karanta yakan ta doguwar ya karanta mai tsawon ita kai fakara taratan يقالوا بالذين الذين كفروا سبيل سبيل الله يذل عدل اعمالهم تا سوره محمد يكن يكن سوره محمد كده وان لوكتي يكن سوره يكن سوره محمد a cikin magarban يكن سوره محمد wani lokaci duk abin da yake ne masrata muhammad ko wataratan bitur wani lokaci kan surata tur wataratan bil mursalat da magarban yace kai qara'a biha fi akhir salati sallallahu alaihi amma lura mursalat ce karshen sallar da yawa sahabbai suka ji karshen sallar ta magariba shi ya kanta musalat sallar ta karshe maji musalat ya karanta wa kana hayanan ya karo bi tula tulayin wani lokaci zai ba matsala yakan karanta mahi tsawon surori mahi tsawon alkur'ani a araf ko an'am a araf tun daga arafa ya raba ta karanta ta a magarba ko ko asuba kai ga da da sabarka araf a magarba kuma a magarba ja ka ba ta baba wani lokaci kar abu man da karin jaga ne ke wata liman in ya ja kai fada shi magana kenan shi nan fikin ke wata ran an ja wani lokaci da wata ran wata ran kai balahi ba aka doguwa yakan yi annabi kai duk sunna sunna ce halatta yin abun yace kenan kan da bitul tulaini al-araf fi rak'atayn araka'a bi zai raba kanta araf ta magarba wata rata ma bin amfani wani zaka tura da amfani a raka abu duka ba wani ba wani matsala ba wani suna ce aka yi gurin ke don aka yi kayi wada gurin sai ya ce yanzu sai alƙira'atu fi sunnatul maghrib me ake karantawa a sunna kenan nafila ta magarba san akwai maganar nafila sunna ce aka ce ratiba cikin rawatib akwai raka'a biyu bayan magarba duk akwai hadisi da ya shahara don an sami fadala na raka'a shida bayan magarba wannan ruwaya ba ta da inganci ba da ya magana kanta akwai cewa in ma raka'a biyu ita ce zaka ba ko sallah ta kama mutalaka kana iya ba wani magana raka'a kaza a ce raka'a biyu kai hudu ko shi takwas takwas amma ba a hana ba in ka kama na filolin ba ba a hana ba ba magarba bitin lokacin aka hana filoli amma rati ba raka a biyu ce amma raka a biyu ta kun kai sallah mutalaka ba magana shidda ko ta kuka zane kana sallolin kun sallolin ka kun haka illa mi magana dan bayan maganar abin da yake ka'ida abin da ya ilahiya sallah raka'a biyu ta bayan magariba nafila ce ta gida cikin sunan abi dawo sunan nasa'i haka na ga imam cikin turmuzi da yi ruwanin da ya bi na tabbatar da imam nasa'i ya kawo imam abu dawo da ya kawo ta cewa annabi sallallahu alaihi ya je wata unguwa bayan sallar magariba ya ga suka suna suna suna nafiloli suna suna nafiloli ba magariba suna nafiloli ba magariba wanda lafazi ya ce musu inna hatayni raka'atayni salatul buyut wannan raka'a biyu da ba magariba da sallar gida ce wata ruwa ya ce sallu hatayni raka'atayni fi buyutikum ku yi waɗannan salloli guda biyu a gidajenku kenan a gida na bai umarni ya ce sa kama abu dawud sai wata alamun tufama da ya baba ya ce raka'ata ya ne ba'adar magarib ainihin tusalla raka'ata ba da magarib a ina ake raka'a biyu ta bayan magarib abu dawud ba da yi maka kama na magana da ke kuma wata nafila kada ce ba a ina ake yin ta ya kawo wannan ruwaya nan sai ya ce sallah wannan raka'a biyu ta bayan magarib sallah gida ce abinda yake nan ɗan za a yi ta to yanzu me ake karantawa a wannan sallah ta ratiba ta magharib sai ce wa amma sunnatul maghrib al ba'diyya amma sunna ta maghariba al ba'diyya wadda ake yin ta kenan bayan an sallar maghariba me sai magana magana iya da ma'ana da ce maka ba'diyya domin akwai wata sunna ta maghariba qabliyya akwai sunna ƙabiliya ba ta shahara ba kuma annabi ya ba da dama a yi ta ya ce sallu ƙabalar magari sallu ƙabalar magari sallu ƙabalar magari ya ce liman sha'a a wannan ruwa ta ina gaba ya kawo wannan ruwa ya ku yi salla kahin magariba kurin ya ce ku yi salla kahin magariba a nan ku yi ta ga wanda ya so samun kita annabi ya haka don ka algata sunna ce mai kai to wata ruwaya ta tabbata sai ta sallu qabla maghrib rak'atayn ya firsize ya hudu raka'a biyu wannan shine wata sunna da tarawa an ce sunna ta kabila ce maka ba'diya nan kenan wacce kenan kabiliya ce sai da cin sabai ke cewa idan ba ko zo Madina idan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kira sallar magriba zai zama na ayi magriba an kare yanzu zai gane wannan filoli da wannan filoli yadda suke sahabbai ya ce ga an sallah ta magarba a kasar na filoli ne da ba magarba bako ce alhalin nafila ce da suke yi bayan fadar rana bayan kiran sallah suke yin ta wannan wa ma'anan ya ga mallaki dan wannan abinda shari'a fiqh malikiya babu wata nafila bayan al'asar sai sallah magarba shi ya kawo rigima zamani wasu a tabu kare kan ruwaye kuma yi magana kanta a tabu kare kuma ruwaye ta inganta da bayanin na raka'a biyu kayan sallar magarba nan kenan bayan kira sallar magarba ake yin ta to wanzu nan muna zama muna magana nan sunna da magarba alba'adiyya ce muke magana kenan sunna nafila ta bayan magarba fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad kenan abinda yake karantawa a rak'atul fajr su ma a cikin su haka yake karantawa a wannan nafila ta bayan magarba yanzu sai salatul isha abinda ake karantawa a sallar isha ko kuma ta littafin shi ne da yi diya kama ne ya yaya manzan ya sallar shi gaba daya shi ne kuka karatun kenan ya yi kaza ya kaza kaza dindin mun shi yanzu za mu ji me yake karantawa a sallar isha na sallallahu alaihi wasallam ya ce kana sallallahu alaihi wasallam ya karo fi raka'atain al-ulayaini من وسط المفصل وكان تارة يقلب الشمس وضحاها وأشباهها من الصور yakan karanta a raka'a biyun warko daga wasu mufassal kenan tsakiyar kenan daga kenan daga abasa zuwa suratul layl a cikin sallar ta isha fa karanta wani lokaci ya karanta wa shamsu wa duhaha da makamantanta daga cikin surori ne wa tare da wani lokaci zai tsaba wun shakar ita karanta a sallar isha wa kanu li sujudu biha in ya karanta ta yana sujada a cikin suratul isha wannan ya karanta da kai masu cewa kaga mu malikiya sai sai suke ba cikin fitaccen azaim amma kina akwai sujada a cikin ta sai wa qara'a marratan fi safar bi tin wa zaitun wannan lokacin bulaguro ma sun ji ya karanta wa tin wa zaitun fi rak'at al-ula amma ita sallar isha ce wanha an italati al-qira'ati fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ya hana tsawaita karatu a cikinta ita ya yi magana hana mata dogon karatu ta sallar isha ta yadda banci sauran salloli da zina ta gare dama wadda wanzan sama zan mafi yawa bai yin isha da wuri sai jaddadare ya ta yi ya ce wa zalik wannan magana ta hana sallar isha tsawaita sallar isha magana mata bayaci ne mai dota yace wa zalika hina salla mu'adh bin jabal da ashabi isha wannan bai yawa kana lokacin da mu'adh bin jabal ya salla tare da sahabban shi ya musu sallar isha fa tawwala alaihim ya tsawaita musu salla ta tsawo fa sarafa rajulun min al-ansar wani daga cikin ansar da mukan tare wannan karatun na baya na wannan yaron ashab nan cikin halitta kanta fatiha kadai mukan ta bayani to wannan ce wanda a cikin ansar ya huta daga sallar fa salla yaje sallar shi fa ukhbir mu'adh anhu aka ba mu'adh bin jabal labarin wannan yaro ga abin da yayi ya sala shi kadai ta shi fa qal mu'adh ya ce innahu munafiq wannan yaro munafiki ولما بلغ ذلك الرجل دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره shi wannan yaran wani mutumin da ya ji wannan magana ta mu'az ya ce mai shi munafiki ne ya je wajen manzon sallallahu alaihi wasallama can ne bayani ya gabata fa akhbarahu bi ma qala mu'az ya ba annabi labari ga abin da mu'az yayi kuma ni dan na hutu na yi sallata ya ce mu ni munafiki fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إيه ده مين تمشي معاذ كان سو كزمن تو مي فتنة متاني هنا كي أبو بس يجي من يوا كن دوغو سلا حقا هيك تمش إذا أمامت الناس هنا غبا إن هارو ذاك وا متاني نمنشي أي أنا مكان مين مين معاذ كي سنة معاذ أبن ديكي أسنة شين ديكي yakan zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi sallah da shi ta isha ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawo yana jan lokacin sallar isha kaga dai ka shiga kuma shi mu'az shine limamin ungus suna jiran shi sai ya je ya sallah ya sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya je ce zama limami ne wannan ne hujjar ko ture masu cewa ba a koyi da liman sallar kuma ta zo daya irin daga cikin fikin malikiya kaga wannan mu'azab nafila ce yake a gusu kuma shine liman ya salla farilla shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine liman gusu to annabi tabbatar da abin to sai magana da karanta da shi yace idan za ka wa mutanen wannan limanci faqara bi shamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbika al'ala faqara bi isma rabbika alladhi khalaq wal layli idha yaghsha kaga wannan ya maka nan ji hankalin shi kai dogo sura ana magana ina ne a sallar isha ce adam ya rahe da ya rasulullahi mu'az yakan zo wajenka ya salla bayan ka yaji ungonmu dare yayi kun bayan dare yayi ya je mun sallar dogo sallah shine abin magana sai yaro ga dare yayi kuma ga dogo sallah shine yake shi yace annabi kiran da ya ga mu'az haka sallar ya ce wa mu'az ka karanta shamsu wa duha da sabbi sun rabbika da a'ala da sai qara suwal layl idha yagsha sai ka ce fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wa dhul haja yace abinda yasa zaka gane haka ma kai liman yace masu sallah a bayanka akwai latijo mai shekaru akwai wani mai rauni ne ko shi na yana da bangan iya dogon tsayuwa akwai dalili akwai mai son je su haƙoƙi shi ya je wata harkar shi wadda yake so ya je ya ƙare da wuri an kace ka jami'in shi kaga kaci mai lokaci na ke nan liman ya kula da mamun shi kakka yawan su balle a lokacin yar tsara kaza da kaza da kaza wannan yake cewa ya bayan ya zara sallah ya je wani masallaci ya je bijin mai gidan ya ga an kira sallah ya san manyan zala ne sai da aka shiga aka ce allahu akbar ya ta baci ce iya shi mai gidan ya fito ya tara motar shi ta yi shi shi da wanda dubu na bashi da dubu ne da kwatsar yan mintuna yan sallah da aka saba ta gargajiya a buga wani minti biyu uku an kare ya je ta kan dabi shi to shi kuma tuban rajabin iyaye da zo ba kun yi ta yi shi an saba lamba ta gaugawa to sun sai wata kwarai ma a san gargajiya ta gaggawa ta yawa alamun mu dai kirin akwai ji a hankali liman ya aiki da mamun shi kai ja doguwar sallah don ba lahi ba ne bisa sanar haƙoƙi kaka ja musu ka hana su zuwa inda ya kamata iya madarin da yabu a kona ba daban bale a yanzu abin da ke yar yanzu ta ce misali yanzu muna da asa ƙarfi hudu sai ba da jamin to hudu da kwata ka zo ko hudu da rabi ka za ta ja ka sallah yake aiki da yake yake ba da dubu a wajen zubar lokacin motar gaskiya ina ganin ya kamata ta ganin mun shi zamu so san babu sallar dare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته